بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا goma sha bakwai ne ga watan safar sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da da sha sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu ali imran wanda yau shine darasinmu na ƙarshe insha Allah a cikin wannan sura za mu kammala ta cikin taimakon Allah kuma shine darasi na 24 daidai darasi na 24 daidai insha Allah ta'ala idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 186 yau za mu tashi akan fadin sa madaukakin sarki wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba aya ta 187 daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون كتنا يا عند أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الله يرقي القول وأن أكبا وللتافي يهود ونصارى لتبيننه للناس lalle za ku yi bayanin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye sifofin annabi ba da bayanan da Allah ya yi a kan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama a cikin littattafanku ba fanabazuhu wara a zuhurihim sai suka jefar da wannan alkawari can baya bayansu shine fanabaduhu wara'a zuhurihim ay tarahuhu wa dayya'uhu suka jefar da wannan alƙawarin suka tozartar da shi wa tarakul amala bihi kuma suka kisi aiki da alƙawarin da suka yi da Allah kuma da Allah ya ɗauki alƙawari gare su ya ce da su wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi don ku samu shirya wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabun suka ce sun yi alkawali sun yadda za su bi amma ina fa na bazuhu wara a zuhurihim suka jefar da wannan alkawari baya bayan su washarau bihi samanan qalilan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka boye suka jefar da boye gaskiya din sai suka canja gaskiyar suka karbi ƙarya da tamani wanda yake kaɗan shine washarau bihi samanan qalilan suka canja kalmar al-ishra'u shine canji daman saya ma in ka sai abu ai kaman ka canja ne yayin da na baka kuɗi mun yi canji ne na baka takardun kuɗi ka bani kaya ko baka bane ina ce shine canji ishra'u bihi ishra'u bihi samanan qalilan suka canja suka karbi wani tamani wanda bai kai ya kawo ba minal ma'akili war risha na daga abinci da za a ba su a ba su kudi su je su abinci wa risha da kuma rashawa fa bi sama sharun tir da abin da suka canja suka watsar da gaskiya suka karbi ƙarya ibnu jarir tabari yake cewa fa bi isa shira'u yasharuna fi tadyi'ihim al-misaqa wa tabdilihim al-kitab tir da irin ciniki da kasuwanci da suka yi ta hanyar tozartar da alkawari da kuma canja abin da ya zo a cikin littafi imamu katada yake cewa hadha mithaqun akhadahu Allah ta'ala ala ahli ilmi a wata fassara din wasu malamai suka faɗa kamar yadda yazo cikin dabari shi ma ya faɗa cewa wannan alkawali din Allah ya ɗauke shi ne ba wa kan Yahudu da Nasara kaɗai ba hatta ahlul ilmi kamar ka ce wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul ilma kenan latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu utul kitaba utul ilma alkawali muka dauka ga waɗanda aka ba su ilimi faman alima shay'an falyu'allimhu duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu na addini to wajibi ne karantar da shi shi dadin karatun addini in ka karanta akwai lada in ka koya shi akwai lada hadarinsa kuma shine in ka karanta din za ka samu lada amma in baka yi koyar da shi ba to kuma akwai hadari ba karatu ne da ake daukansa kurin mutum ta tara shi a gida yana ajiyewa ba shi sa wajibi ne wanda Allah bashi Qur'ani ya karantar wanda Allah bashi hadisi ya karantar wanda Allah bashi sanin fiqh ya karantar ko ba sai ka zama wani babban malami Sheikhul Islam akramaka Allah ba iya dan abin da Allah ya sanar da kai ka yada shi ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni in ji manzo Allah ko da wata jumla ne mai amfani sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yake cewa laula ma akhadha Allahu ala ahli alkitabi ma haddathukum bi shay'in da ba dan abinda Allah ya dauka na alkawari ga ahlul kitabi ma ba wallahi ni baran ba ku ko hadisi ɗaya ba amma na ji Allah ya dauki alkawari ga ahlul kitabi ma ballantana mu musulmi da ba zan ba ku hadisi ko ɗaya ba amma ban isa ba saboda wannan aya din thumma tala hadhihi alaya sai karanta wannan aya wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi lalle ne wajibi ku bayyana wa mutane abinda Allah ya sanar da ku na ilimi ku yi wa mutane bayani ya zo a riwayar da Abu Dawud ya fidda shi a babu karahiyatu man ilmi babin da ke magana akan haramcin boye ilimi yace manzo Allah yana cewa man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi da ya sani kuma sai ya koye wannan ilimi ya kiya bayar da shi shine fa katamahu yayi katamu ya ɓoye shi uljima yawm alqiyamati bilijamin min nar ranar tashi alkiyama za a yi masa linzami na wutar jahannama da wannan ilimin subhanallah karatun da kai ilimin da kai shine za a mayar maka linzami me linzami abin da ke jagorantanka ilimin naka me kun ya ja kai kai ka aljanna shine zai ja ka kuma ya je tura ka a wuta laifin kaɗai saboda ka koye shi ba karantar ba shi ne haɗarin mutum ya je koyi karatu bai karantar ba da haka lalle ne ya sai dai sai a dage a ta buɗe makarantun islamiyya ana ta karantar da mutane kuma shi wani addinin da ba a karantar da shi da ya zo mana munan a ai da ba zai zo mana munan ba Wani hadisi ne hasan imamu tirmidhi ma ya ce hadisi ne hasan duk da cewa wasu malaman sun kawo shi ta sanyoyi akwai ta cewa a kai amma da nan malaman sun inganta hadisin Allah madaukin sarki bai ɗauki alkawali ga jahilai ko bai yi umarni ga jahilai cewa su yi karatu ba sai da ya fara umartan malamai su karantar misali ko kun gane ba a ce ku je ku yi karatu ba sai da aka ce waɗanda suka yi karatun su koya muku daga baya ku kuma aka ce ku je ku koya ma'ana sai wajibi karantarwa sannan kuma wajibi na zuwa a nema wajibin karantarwa ya fi wajibin zuwa a nema saboda me saboda ba sai an karantar da kai bane za ka je ka nema to idan kai ka misalta naka wajibin cewa ka je ka nemo ilimi to ka tafi nema baka samu mai karantar da kai ba kaga wannan babu hikima a ciki to sai ya zamanto aka fara umartan masu ilimi ku koyar sai kuma aka koro masu koya aka ce ku koya an fahimci abin to wannan shine wato hadarin mutum ya tara ilimi bai aiki da shi ba hadarin mutum ya tara ilimi bai karantar da shi ba duk wanda ya karatu baya da'awa ya shiga uku kuma wannan yake nuna alhamdulillah malamai na ahlus sunna wanda su rayuwarsu gaba ɗaya ta ginu ne akan da'awa a nan dai sun dace malinta ba wai ado ake yi da ita da riga kawai aikin ka sai an zo daurin aure ba dan akwai malaman da gaskiya a cikin unguwanni suna zaune ba su da aiki sai an zo daurin aure ba su da aiki sai dai za a yanka kaza ko za a yanka ragon suna shine kawai aikin su in an ci sa wataƙila in an yi mutuwa a kawo musu yankan likafani shine kurin aikin su za ka tarar da ka tashi a ku shekara talatin arba'in akwai malami babban malami ne amma wallahi bai taba karantar da mutanen unguwan nan ahalari ba iya zaune kurum aikinsa sai dai ya zauna ya ja tarbi a kawo masa na addu'a yana jiran alaba ku mu samu yana jiran ta annabi to gaskiya wanda ya yi karatu bai je ya haɗa da'awa ya karantar da mutane ba akwai haɗari da nan nake jan hankalin iyayena kuma 'yan uwana 'yan gargajiya waɗanda suke da masallatai na gargajiya da suka hana mutane yin karatu a ciki za ka ga masallacin unguwanku ya fi shekara arba'in kai baban kama ne ya tarar da masallacin ya gama yayin sa ya mutu ya tafi lahira saura kai tun da ake masallacin nan ba a taba sa littafi ana koya mutane addini ba za ku yadda ne ni kwarai da gaske ba wai ina yin ta'assubanci bane ba insha Allahu idan ka ga masallacin da ake darasi tsakanin magariba da isha'i an buɗe littafi ko tafsirin alkur'ani ko hadisan annabi ana karantarwa a cikin unguwanni mafi rinjaye casa'in da tara bisa ɗari insha Allah na ahlus sunna ne in na ga dama ma an ƙara da ɗigo tara bar wasu ɗigo ɗaya kaga wannan ya nuna cewa ahlus sunna sune suke tsayuwa da da'awa to kuma masu da'awar gargajiya ko gargajiya ne ma a ɗauko ta a nan tallata ta mana in dai akwai ta a littafi ko ba aka bane ba sai a ɗebo ta a littafi a zo a karanta mutane sai a ce musu ga gargajiyar nan ga ta a littafi ku kare ta to shi yasa ba sa karantar da mutane saboda wato asirinsu zai tonu na gargajiyar da suke kira mutane a kai su ba su yi karatu kuma ana buɗe karatu anguwa za su rinka yaƙa ce kaga waɗannan mutanen masu rena mutane ko wani ma ce a yanzu shekara talatin anan ba a taba zo aka sa littafi za a karanta ba sai ku waɗannan yaran yan karshen zamani yaushe kuka karatun za ku koya mutane addini nasiha ma wani bawan Allah ya tashi a dan masallacin unguwarsu ya dan fahimci sunna ya gane inna alhamdulillah na amadu wa nasta'in wani tsoho ya ce kai zauna zauna mu ba nan za ka kawo mana izala ba tafi can ka je ku je ku karita wannan shine zuzurutun gargajiya kenan Allah kalli ku saurare shi man tunda kuna sauraron freedom ko kuma gama ne ana sauraron BBC ana sauraron Voice of America ana sauraron Kaduna shi ko wannan cewa innal hamdalillah ya bude da kyakkyawan kalma to ku saurare shi mana kida ma yana saurara ko dan ana ce ma ana sauraron sa dan gwairo ma to ballanta wanda ya tashi da su shata banta wanda ya tashi a masallaci da haka ku karantar da mutane ku yada ilimi iya abin da Allah sanar da kai shi za ka koyar ai ba za ka koyar da abin da Allah bai sanar da kai ba ka yi kokari ka kulla alaka da malamai kuma ka rinka da'awa anan kuma nake jan hankalin samari yan uwa matasa ku ta bude makarantun islamiyu a cikin unguwannin ku irin makarantun daren nan ta bayan isha'i ko ta bayan la'asar yan islamiyya da ake ko ta bayan magariba yana da kyau ku dan bubbude alhamdulillah ɗabi'ar mu nan za ga ana girma makarantar dare to ku rinka budewa kar ku bar wasu su rinka budewa ba ku ba idan ba ku bude ba wasu za su su kafa makarantar kuma mutanen mu shi ba aushe duk inda aka bude makaranta zai kai ɗansa ba ruwan sa bincika waye mai akidar da haka ashe wajibi ne musamman samari matasa ahlus sunna ku yi wannan dan daga nan din from the grassroots a fara sawa mutane akida ta sunna tun daga ƙasa yaro ya tashi ya san ga yadda ake sa wando na sunna ya tashi ya san ga yadda ake sallah ta sunna ya tashi ya ga ga yadda ake azumi na sunna kaga wannan an yi an ci riba idan kun yi haka Allah zai muku albarka ko muna fata Allah muku albarka da to sai Allah ya ce me kuma لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
kada ka zanci kada ka tsammanci waɗanda suke alfahari dangane da abin da aka ba su wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suna son a gode musu bima lam yaf'alu da abin da ba su aikata ba to sai Allah ya sake yin ta'kidi ya da karfafawa fala tahsabanna hum ta'kidan kada ka yadda ka zaci waɗannan mutane masu nuna alfahari da nuna farin cikinsu dangane da abin da aka ba su kuma suna so su rinka a gode musu da abin da ba su aikata ba mutum bai yi abu ba yana so a rinka yi masa godiya a kai ɗabi'ar yahudu da nasara kada ka taɓa tsammanin waɗannan bi mafazatin min al'azab za su kubuta daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada ka yadda ka taba tsammanin za su kubuta daga azabar Allah dole sai Allah musu azaba tabbas azaban nan akwai alkhassu ko dai a ainihin wato nutsar da su a sa musu a sa su nutse a cikin ƙasa ko a shafe su kamar yadda aka shafe wasu suka zama birrika mutane ne amma aka mai da su alkiradata wal khanazira wa abada tagut ko kuma a turo musu iska ta ta ɗebe su tana halakar da su wa minhum man arsalna alaihim hasiba ko kuma qatil ai ta kashe su idan an zo jihadi kenan duka akwai azaba ta duniya akwai kuma ta lahira walahum azabun alim kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗi in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wata dabi'a ce suke da ita suna so kullum a rinka gode musu abinda mutum bai boye a rinka gode masa imamu tabari yake cewa wai mutum sai ga yana so yuqalu lahu alim ko yuqalu lahum ulama wa laysu min ahli ilmi suna so a rinka ce da su su malamai ne amma kuma ba malamai bane duk wanda ya sifantu da wannan sifa din yana cikin wannan aya wanda yake kokarin sa riga ta malinta shi kullum so yake a ce da shi aka ramaka Allah shi malam ne amma kuma shi ba malami bane akwai dai kayan rawani kam da kayan sharbi da bata baki da goro da gangan yawwa akwai waɗanda suke da wannan mutum ya mai da kansa malami a dole kuma ba malami bane kuma baya karatu kuma bai da ilimi ka san ba haushe yana da wani abu in dai ganka kana sa rawani kana rike dogon sharbi kullum ga cin goro a bakinka to ko sallah aka zo cewa zai aka ramka Allah bismillah saboda irin wannan sakacin ne ka san me ya faru kwanan nan dan wake ban labari abin da aka yi wani abun kunya mara kyau wallahi malam wani arne ne malam ya shiga malam irin ta musulmi ya sa doguwar riga da hula sosai ya mutunta kansa irin shiga ta musulunci kawai ana zuwa malam kawai wani ya ce mana bismillah malam suka tura shi gaba kurin musulmanci kuma arne ne arni wallahi kwanan da wani uwa yake yake gaya mana abu bakin ciki wai ya sallar su kuma Allah ya taimake shi sallar a ɓoye take ba al'azhar ce da la'asar ya maka musu ita kunin haka dama cikin damun kullum yana cikin su yana zaune kurin haka zo ne zai tura shi ce bismillah ya je musu sallah kaga rigar mutum ko wani dan mutum kada ya dauki hankalinka wani za gan shi yana da kayan gemu amma Allah bai iya sallah ba Allah nake ga tsautsayi ne kurun da Allah ya ajiye masa gemun da gashi nan amma ba wai gemun na imani ne da da wai ya iya ibada ba da yawa mutane musamman sallah ba su mai da ita komai ba ko aka sa kan kallon bismillah kai ka san kana da aqida ta kwarai ka je ka tsaya wani wuri za a yi sallah mutanen nan baka san su ba kana zuwa kurun ka wuce gaba ka ce stone Allah kuwa ha to ka je ka turo dan dagaji to ka ji ladan ma ya ce su ma an taba musu irin wannan Allah sa dai ba kirista aka tura muku ba ko shi ne ko a masallacin kasuwa ko a masallaci irin na bakin hanya din nan ko an yi tafiya kun je wata tasha ko gidan mai za ku sha mai an zo kai ka san da aqida ka daidai gwargwadon ɗalibin ilimi ne kai kana dan zuwa karatu sauran mutane kuma kai baka san ya suke ba tawazu yana da kyau amma da ka bari wani ya je muku kwaba ka tsallaka kurum ka ce jama'a daidai ta sahu wanda ba zai daidai ta ya fita Allah kuwa wannan shine daidai to kada mutum ya rinka neman cewa a ce shi malami ne shi ba malami ba ne ba na? yi mana dama mai taɓar gaza a yan fusansa ya fi farin jini ma la ta saban ya muhammad alfarihina abin da ake nufi kenan ya muhammad ya karka zaci waɗannan masu alfahari ko nuna farin cikinsu dangane da abin da aka ba su ko na baiwa ko na lafiya ko na ilimi ko na sanin littafinsu sannan suna da mummunan ɗabi'a yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a rinka musu godiya akan abin da ba su aikata ba abin da ake nufi anan shine ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa al-mutashabbi bima lam yu'ta me koshi da abin da ba a bashi ba kaga mutum wato bai yi abu ba amma yana so a gode masa akai wani ya je ya gina kwalbati ya gyara unguwa ya yi kaza ya kaza kawai wani ya zo ya ce ai shi wannan abu dan a gode masa akan wannan abu to duk mai irin wannan ɗabi'a fala ta hasabannahum bi mafazatin min al'azabi dan ɗabi'ar yahudawa ce kada ka taba zaton waɗannan za su samu kubuta wato daga azaba kwata kwata kar ka taba tsammanin za su kubuta daga azaba abi sa'il khudri ya ruwaito cewa munafukai ne a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah sallallahu ya tafi yaƙi sai su ki su tafi wa farihu bi maq'adihim khilafa rasulillah su ta alfahari da zaman su sun ki su tafi din ba su bi manzo Allah ba sai su zauna amma fa idza qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam itazaru ilayhi wa halaqu idan annabi ya zo ya dawo daga yaƙi sai su zo su bashi hanzari su ta rantsuwa sannan kuma wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so kuma wai a yabe su wannan yakin fa da aka je aka yi fa babu su fa amma kuma suna so a sa su cikin waɗanda za a yaba sun yi aiki alheri ɗabi'a ce ta munafukai shine Allah ce la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu ko uzurin da suka zo suka bayar an karɓi uzurin nasu misali annabi ya karɓi abin da ya gani a bayyane bai san cewa munafukai bane ba to wannan fa baya nuna cewa za su kubuta daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce duk wanda yake sha'awan kullun a rinka yabansa akan abin da bai yi ba to insha Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya masa azaba ranar tashi alkiyama duk wanda yake so a yabe shi akan abin da bai yi ba to sai ya shiga sai ya shiga wuta ran tashi alkiyama wannan ya dace da abinda yanzu mutanen mu suke musamman yan siyasa mutum ya zo ya samu aikin wani ya ce shi yayi aikin wani da wani ne yayi ya ce shi yayi wani ya je ya wahala ya gina mutane kwalbati ya yi musu primary school ya tona musu rijiyoyi na burtsatse ya musu hanyoyin da za su shige da fice na sufuri a ƙauyukansu kawai wani sai ya zo ya kwaskwari ma wurin ya zo ya sa a ɗauki hoto da kyamara da komai ya je ya ce shi yi wannan abu kuma har ma ya zo gidan rediyo ma yana faɗa ko yau in 'yan siyasa za su zo su lissafa ayyukan da suka yi a a local government ɗinsu ko a state ɗinsu insha Allah sai kaga wani ya lissafa ayyukan da ba shi yayi ba ya ce shi yayi kamar yadda mai malafa kwanan nan ya faɗa karara ya faɗa ya ce shi ya hana wahalar fetur a ƙasar nan kuma ƙarya yake tsinanni ƙarya yake ba shi hana ba shi ya hana wahalar mai ba yar ado ne ya hana ya kawo ya kawo ya kawo wannan matsalar mai ya kawo ƙarshen ta amma yan jarida sun ɗauka sun haska ya faɗa a baki kowa yana gani maƙaryata mutum mutane suna goyon bayan ƙarya saboda saboda neman abin duniya da wanda bai kai ya kawo ba kaga wannan ko da ke daman kafiri ne mai wannan kan kafiri daman kayan wuta ne ai dan yayi ma ba wani abin mamaki bane amma abin ciwo shine mutum musulmi kamar yanzu misalin wani gwamna a cikin gwamnoni wani dan uwansa ya wasu aikace aikace kawai yazo yazo ya ce shi ya wannan aikin kuma ya ta faɗa yi ta rantsuwa fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab bi mafazatin min al'azab kada ka taba tsammanin za su kubuta daga azaba ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mi ولله ولله ملك السماوات والأرض
na Allah ne mallakan sammai da kasai duka yasrifu ha kaifa yasha Allah zai juyar da wannan ko ya sarrafa wannan mallaka tasa duk inda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukan komai gaba daya kaga mal- mallakar Allah ne sammai mallakar Allah ne kasai komai ma alhamdulillah na Allah ne ba na wani bane yau da a ce waɗannan abubuwan na wani ne da mun shiga uku Allah ka duba irin iska ka duba irin ruwa ka duba irin hasken rana ka duba irin sanyi zafi wannan da a ce ba na Allah bane na wasu ne suke mallaka ai da an shiga uku sai su sake muku zafi ku- ku ta shan wahala su rike iskar ba za su sake ta ba ka ko yanzu iska kyauta ba a biya duk duniya ba inda ake biyan iska kurum Allah yana kada ta baka ganin ta ma wata ka sheke ta wata kuma ka zubar da ita abin mamaki akwai wacce Allah yake baka dan ka shaka akwai kuma da zaka fitar wanda zaka fitar din kuma sai a ɗebe ta a wani wurin da ita wanda zaka shaka din kuma a tace ma ita kar ma a baka wanda zaka cutu na Allah ne ga ruwa kana tono a ƙasa sai ka ga ruwa guri busasshe da ka tona sai ga ruwa bulbulu ga koguna nan akwai waɗanda ba sa ɗaukewa har duniya ta tashi wasu ba za su kabe ba sai dai Allah naɗe duniya da su alƙawarin Allah ne kuma ba bulbula suke yi ba wannan dinna Allah ne ga sama kullum zai zo ita saka mana da ruwa ƙasa ta sha ta ƙoshi ita kanta ƙasa in ta sha ruwa ta sha ni'ima sai ga ta canza yanayi tana cikin murmushi da jin daɗi ta fara fidda ƙwarran ganyaye gari yayi daɗi linuhiya bihi baldatan maitan ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ni'imar Allah tana nan da yawa to duka abin da ke cikin sammai komi fa babu istisna'i komi shi yasa ce walillahi ya fara kawo lamul mulki kenan mallaka istihqaqan Allah shi ya cancanci wannan abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba daya da haka kuma shi ya ga dama ya ce a yi abin da ya ga dama shi ya ga dama kuma ya ce kar a yi kenan zaman lafiya a duniya shine su bi abin da Allah ya ce a yi abin da Allah kuma bai ce a yi ba a haƙura kar a yi in ba a yi ba kuma za a sha mamaki insha Allah ta'ala duk wanda ya keta dokar Allah ya keta umarnin Allah ya keta tsarin Allah ya ce tsarin Allah ba shine mai kyau ba kuma ya ce Allah bai iya ba ya ɗauki tsarin wani ya ɗauka shi zai rayu da shi to wallahi in Allah ya sa da a kiyama Allah zai nuna masa shi din ya iya shi kuma wannan dan adam din shine gajiyayye miskini da'ifi muhtaji mabukaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mai إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittan sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da zuwa da komawa shine ikhtilaf ta'aqub kenan zuwa da komawan dare da rana yanzu kaga dare ya zo muna nan muna zaune asubahi za ta zo asubahi zai zo rana za ta yi sannan dare zai zo wannan zuwa da komowa na dare da rana la ayatin li ulil albab lalle wannan ayoyi ne ga ma'abuta hankali alama ne na cewa lalle akwai Allah amma ga masu hankali su suke ganewa an fahimci wannan Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wata rana ya kwanta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah ya tashi cikin dare yana tashi sai ya dauki asuwaki yana goge bakinsa ina jin watakila yanzu a ɗakin ka baka da asuwakin da in ka tashi kiyamun laili kana goge bakin ka da shi ba mamaki baka da shi to in baka da shi ya kamata ka tanade shi abin da ake so kana tashi da daddare abin da za ka fara yi asuwaki ka goge bakinka saboda za ka kulla alaka ne da Allah za ka yi munajati da Ubangiji hadisi ya tabbata cewa idan mutum ya tashi yana yin sallar dare yana karatu alkur'ani Allah zai turo mala'ika yana haɗiyan wannan qur'anin da yake karantawa din to shi yasa ake so bakinka ya zama mai tsafta kana farkawa da asuwakinka mai kyau na itace sai ka sa a baki kana goge bakinka yana ƙara mutum nishaɗi kuma yana cire bacci a idan mutum kuma ko bacci kake ji yanzu ka ɗauki asuwaki ka sa a bakin kana taunawa tafiya yake to yana ƙara wa ɗan adam karsashi Abdullahi da Abbas yace sai na ga manzo Allah ya tashi sallallahu alaihi wa sallama cikin dare fa tasawwaka thumma tawadda'a kaji ko fatasawwaka thumma tawadda'a yayi aswaki sannan sai ya alwala kai ma haka ya kamata kai bai tsaya ko ina ba kawai sai miƙe sai yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil ulil albab yayi ta karanta waɗannan ayoyi hatta khatama sura har sai da ya kai ƙarshen ali imran wannan hadisi yana nuna mana kullum annabi in ya farka da daddare a wata riwaya yakan daga idansa ne sama haka sai kalli sama ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wannan yana daga cikin ayoyin da suna cikin azkar da ake karantawa in an tashi da daddare daga bacci daga wannan inna fi khalqis samawati din har zuwa karshen ali imran yace har sai da ya je karshen sura yace sannan annabi ya tashi ya kama sallah fa atala fiha alqiyama warruku'a was-sujud annabi ya tsawaita tsayuwa ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujada ya zo a riwaya sallar daren annabi iya tsawonsa iya ruku'insa iya sujudansa qariban min sawa kusan daidai daidai ne dade wanda ya tsaye to zai yi kokari in yi ruku'i ma ya dade a haka dade wanda ya yi ruku'i haka zai yi kokari in yi sujada ma ya dade a wannan qariban min sawa yace sai annabi da naga ya tashi a wannan sallah sai dada komawa ya bacci hatta nafaka har sai da ya gwarci ya munshari yace na ga wannan manzo Allah ya aikata wannan sau uku ko ko sau shida ma salasa marratin sita raka'atin sau uku ga ya aikata wannan yana yayi biyu ya kwanta yayi biyu ya kwanta kuma kullum in ya kwanta in ya tashi sai yayi aswaki sannan ya alwala sannan ya karanta wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma hadisi ya tabbacewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko gida zai shiga sai yayi aswaki gida idan ya fito ga waje zai shiga gida sai goge baki saboda shi baya so ya je gurin matansa su ga wani abu na abin ki a tattare shi ba ni ne da kai ba da zamu je mu shiga gidanmu da bakin mu gajaja sai dai addu'a kurum kana magana matarka tana tana eh tana tarewa ba ba ba ba ka tunanin bari ka dan tsaftace mata ko ka abin nan ya zo a cikin wannan riwaya da Abdullahi dan Abbas yace sai naji annabi yana karanta وانا ادعو اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا واجعل خلقي نورا وامامي خلفي نورا وامامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا حديث امام البخاري حديث امام البخاري وانا yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan ayoyi kullun da daddare idan ya tashi a zai yi sallar dare da haka mu ma sai mu jarraba mu gani ko me Allah tabaraka ta'ala zai mana to wannan yana nuna mana aya cewa lalle cikin halittar sammai inda za ku dubi sammai kuma ku dubi kasai to wannan shi kadai abin ne da zai kara maka imani da yadda akwai Allah zai sa ka yadda ka amintu cewa akwai Allah mahaliccinka ka yi masa bauta kada ka gansu ka yi kai imani ganin sama ka duba yadda sama take ita ba roba ba ba itace ba ba katako ba ba karfe ba ba wani plastic ba ba wanda ya sai ce ma wannan ga sinadarin da aka yi sama da shi ko akwai akwai scientists da suka faɗa ko geographers babu haka za ka yi ta ganin wurin kuma tana da ƙofofi yanzu wannan bai isa ba abin nan ka yadda akwai Allah kuma ba ita kadai bane akwai wata ta sama da ita akwai ta sama da ita har guda bakwai irin wannan sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai ai wannan la'ayatin lalle ayoyi ne suke nuna a samuwar Allah amma liwa li'ulil albab ga ma'abuta hankali wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah ce nawa nawa ne cikin ayoyi alamomin da suke nuna akwai Allah a cikin sammai da kasai mutane suna shudewa suna gani yamurruna alaiha amma wa hum anha mu'ridun suna kau da kai ba su yadda da Allah ba yanzu duwatsu kawai idan kaga dutse yadda yake ai ya kamata ka yadda akwai Allah yanzu misalin duba dutsen nan na gwauron dutse dutsen ina dutsen gauran dutse waye ya isa ya ce ga asalin dutsen da akwai lokacin da babu shi duk wani bakano nan ya tashi ya gan shi tunda Allah ya duniya dutsen yana nan Allah ya halice shi ga dutsen kwatarkwashi ga zuba ga asarok ga dutsen dalama ƙasa ce kurum a tare yaya aka yi ya aka yi ba wanda isa ya ce ma gashi yanzu wannan ba zai nuna mana akwai Allah ba ga bishiya nan a kofar gidanka zaka dasa ta kai zaka dasa ta amma za ta zo wata rana ta yi muku inuwa a duk kofar gidan nan gaba daya kuma baka taba ganin ranar da take girma ba da za ka zauna ka ce ni koyo bari in ga ranar da za ta girma to ba za ka gani ba kuma kuma za ta girma yanzu wannan ba aya bane wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi da yawa wallahi gangan jikin ka ma ya ishe ka ka zama aya to kai kanka da haka kake da a hannun tsohuwar ka kake shayar da kai ake kana ta girma kai ma da ba haka kake baka da gemu amma wallahi haka kudu sai dai ga gemu ya tsoro maka wayya aka yi kake girma kai ma baka sani ba yanzu ga hannunka na kana kallon sa da za ka tsaya kai kai kai kai shekara da shekaru ba za ga lokacin da yake ƙara tsawo ba yake ƙara fadi za ka gani ba za ka gani ba wannan duk aya ne da ke nuna cewa kai din fa sarrafa ka ake yi kurin kamar remote control ne in an danna ka nan kai haka in an danna ka daga in an ce kai kai ka yadda wannan akwai Allah ko ba haka bane ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ce amma kuma ina duk da haka mutane da yawa ba sa yin imani da Allah face sai sun yi shirka da shi to sai ce الذين يذكرون
su ne alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda su ne masu ambatan Allah a tsaye Imamu Tabari yake cewa fi salatihim a cikin sallarsu wa qu'udan ko kuma suna zaune yace fi tashahhudi hatta suna zaman tahiyya suna ambatan Allah wa ala junubihim yace niyaman lokacin suna bacci ma in za su kwanta bacci sai sun yi zikiri kana tsaye kana zikiri kana yi zaman tahiyya ma kana zikiri ka kwanta za ka yi bacci ma sai ka kira Allah wannan su ne masu hankali ma'ana mai hankali shi yake wannan za ka yi wata fassara kuma yazkuruna Allah qiyaman suna tsaye ma suna ambatan Allah ko tafiya suke suna istighfari suna salatin annabi suna tuba wa qu'udan a zaune ma suke suna zikiri mu ma yanzu duk ba a zaune muke ba ba gashi muna zikiri ba wa ala junubihim suna kishin gida ma baya hana su tilawa baya hana su salatin annabi baya hana su istighfari wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tintintini dangane da halittar sammai da ƙasai tunani ka ya aka yi Allah halicci wannan ka lalle Allah yana da kudura ka ya aka yi Allah halicci kaza lalle Allah yana da iko lalle yana da Allah yana da mulki suna ambatan Allah suna tuno Allah wannan yana ƙara musu imani wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila suna cewa ya ubangiji rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangijinmu lalle baka halicci wannan halitta ba batilan abasan wa hazala dan wasa da wargi bal khalaqtahu li amrin azimin bari da ya Allah ka halicci waɗannan abubuwa ne saboda lamari mai girma shine dan abauta maka ai maka bauta kai kadaya subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsare mu daga azaba ta wuta imran bin husaini yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar mara lafiya an salatul mari manzon Allah yake cewa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jamb yace kai sallah a tsaye kaga yadkuruna Allah qiyaman kenan fa illam tastati annabi yace in ba za ka iya ba fa qa'idan kai a zaune shine wa qu'udan kenan yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan manzo Allah ce da shi fa illam tastati fa ala jam ka kishingida ko da baka da lafiya ka iya sallah a kishingide shine wa ala junubihim din kenan wa ala junubihim suna ambatan Allah cikin dukkan wannan hali gaba daya wa idza masal insana dur da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima Allah ya ce yayin da mutum ciwo ya same shi yana ambatan mu yana kiran mu ko a zaune ko a tsaye sai wasu malamai suka fassara wannan aya din tana magana ne akan salatul maridi sallan mara lafiya ba irin mara lafiyar mu na wannan zamani ba mutum da bai da lafiya kullum sai dai ne sallah da an kai shi shike na sai dai ne sallah zazzabi kai sai sai bari yin sallah yau malam kai da baka da lafiya ba kai kafi cancanta ma ka kama sallah ba ah to ka dai sallah ta kuskure in tafiyar kenan ta zofa ai kai ya kamata kai sallah sai sa annabi ya ce kai a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ka cikin cikin gida shi sa da yawa wallahi asibitoci za ku ji abin tausayi wani ya kwanta watan sa biyu yana kwanci asibiti baya sallah yawa za a yi wai sai ya warke zai zai rama ta wani kuma sai kabari wallahi daga nan wallahi sai kabari wani ko ko gidansa ba za a dadame da shi ba daga wannan gidanka da aka dauko ka wannan sarta daukowa ko to insha Allah ba za ka koma gida ba ai ba a wasa ba a sakaci shi sa wallahi malam zuwa makaranta yana da daɗi zuwa gurin ilimi ba yana wayar wa mutum kai ko ciwo ne ya same ka a asibiti in dai mutum mai zuwa makaranta ne za ga akwai alamar ni'ima ta hasken imani a tattare da shi wani bawan Allah cikin ɗalibai a nan Usman bin Affan Allah ya masa rasuwa wata rana irin mutuwa baktatan din nan kurin ya ma fita kasuwa kawai sai ya ji baya jin daɗi sai ya ce abokanansa bari ya je asibitin Aminu Kano a dan duba shi ya ji dai baya jin daɗi kurin fa normal fa yanayin da ka san bari kurin ka je a dan cikin ɗinka haka yana zuwa ba sai abu ya tsananta ba kurin aka rubuta mai gado ya kwanta wasa wasa bai ma faɗa wa mutane ba sai kawai wani yaron su guda ɗaya ya ga shiru shiru sai buga mai waya ce wallahi ga na zo asibiti ina kwanci amma amma bani gado dai amma dai da sauki alhamdulillah ina ganin za su sallame ni ma gobe ashe goben Allah ya sa da yana lahira cikin dare malam ciwon nan ya tsananta ya tsananta ciwo ya tsanani duk likitocin kuma suna nan ba abin da suka isa sai mai da yake yana zuwa makaranta kullum muna karatu da shi da asubaya usman bin affan yana nan gaba sahun gaba yake zaune kullum insha Allah ta'ala kuma an shaide shi ba wanda yake riga shi zuwa masallaci hatta ladanin masallacin baya riga sa zuwa sai dai ya zo ya ganshi yana ta kewayawa a wurin ko ya shimfiɗa ya ta sallah ashe ajalin ya zo bai sani ba kuma na gadi danuhu yana gina gida a garin su yake cewa yayan sa yace to zo mu je ku gani amma ni dai wannan gidan ina jin a raina ba lallai bane in shige shi wallahi ya kai fada yana cikin wannan rashin lafiya insha Allah ta'ala kullum sai ce kai a bashi qur'ani ce ya zaka iya karatun qur'ani ce ba ni qur'ani na ce maka ka bashi qur'ani yana karatu yana ta karatu ba lafiyan fa ciwon yana murtsatsa amma ya daure ya rike qur'ani na yana ta dubawa can da yi abin nan shikenan sai ya ce sai ce wai ya duba agogo ya karfe biyu ya ce wai loka abin nan ce kai ka mun ruwa ne alala zan yi sallah to daman ya saba yana kiyamul laili su wanda suke kwana da suka ce ai ka'ida ne duk inda karfe uku ta yi baya bacci to daidai karfe biyu kuma sai ke cewa mai jinya sai ce wai lokacin sallah bai yi bane ce ai ai dare ne ce a kai ban amma nan zan yi alwala zan yi nafila zan yi nafila to bayan da za a yadda yake a lagabce yake ba zai iya mata shi ba karfin halin ne kawai kaga abin da mutum ya saba da shi ko to da shi zai mutu eh abin da ka saba da shi insha Allah da shi zaka mutu in alheri da shi zaka mutu in sharri in ba saba da shi zaka mutu aka ce dan yi hakuri dai sai an jima kadan za a kawo masa yana nan karatun kuro yana kwanci sai ke cewa to ga sunan sun zo ga sunan yake ga mai jin yace ga sunan sun zo yace tafiya ta zo kamar da wasa wallahi ga sunan fa sun zo ga sunan kawai sai ya wasiya shiga shiga shiga shiga shi ta faɗan abubuwan da zai faɗa kurin shi kuma abin da yana ta rubutawa a jima ba kawai kamar bacci yake shi kenan sai mutu kai galla mutuwan nan ta girgiza mu sosai wallahi malam mutuwa abun tsoro ne ya kamata mutuwa ta rinka ƙara mana wa'azi ubangiji Allah ka ƙara mana imani da mutuwa to bayan Allah na gari su ne masu ambatan Allah a tsaye a zaune a kishingide a kowane hali aka ce kana sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani kowane yanayi annabi yana ambaton Allah ko yaushe tafiya kake yi mota kake tukawa babur kake tukawa keke kake hawa bakinka la yasalu la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah harshen ka ya zama danyi wajen ambatan Allah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu haka kurum kyauta kai ta yi ba sai an ce kai ba in Allah sa da idan kana wannan muna maka albishir zaka cika kikkiawan cikawa Allah ya mana mai kyau mu je malam ربنا إنك
أخذيته وجيدا كاتوزا أهنته كو أهلكته lalle ka tozartar da shi ya wulakanta kuma ya halaka ka kuma kunyatar da shi kamar yadda Allah ce wala tukhzini fi dhaifi wala tukhzuni fi dhaifi cikin yadda annabi wannan lut yake faɗa wa mutanensa tozartarwa kunyatarwa kenan yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi da waɗanda suka yi imani tare shi ba faqad akhzaytahu haqiqa ka kunyatar da shi duk wanda ka sashi a wuta ya kunyata Allah raba mu da wannan ma'ana ƴan ƴan wuta sun kunyata in ka mutu ka shiga wuta ka zama ka kunyata innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lizalimin min ansar lalle azzalimai ba su da mai taimaka musu ranar tashi alkiyama subhanallah na'am mana ربنا
ya Allah mu Qur'ani yana kira yana cewa ayi imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai muka yi rabbana fa- muka yi imani rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana saboda albarkacin imanin da muka yi ka yafe mana zunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana munanan ayyuka wa tawaffana ma abrar ya Allah ka tashe mu fi jumlatil abrar cikin masu yi maka da'a a tashi alkiyama ya Allah kada ka tashe mu cikin mujrimai Allah kada ka tashe mu cikin kafirai mushrikai Allah kada ka tashe mu cikin azzalumai a'a bal tawaffana ma al-abrar ya Allah ka tashe mu cikin bayinka masu yi maka da'a Allah ya azurta mu da yi masa da'a sallah akan lokaci ibada zikiri talati annabi karatun alqur'ani tuba kyautata mu'amala wannan duk sune abubuwan da suke sa mutum ya zamanto cikin masu yi wa Allah da'a na'am ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika ya ubangiji ka bamu abin da kai mana alkawali ala rusulika akan harshen manzanninka wala tukhzina ya Allah kada ka kunyatar da mu kuma wala tu'azzibna wala tuhlikna kada kai mana azaba kada ka halatta- halakar da mu wala tuhinna kada ka wulakantar da mu yawmal qiyamati ran tashi alqiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah baka saba alkawali da kai duk alkawalin da kai na faɗa- na alkhairi to lalle za ka bayar da shi ba ka sabawa ba ka sabawa ba ka sabawa wannan addu'a ce wannan aya din tana nuna mana da wacce da ita da wacce ta gabata suna nuna mana halacci yin tawassuli tawassuli bil iman at-tawassul bil a'mal salihah kaga anan gurin sai sai kace rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mun ji wani yana kira mai kira yana kira a imani mun yi imani kaga mun yi aiki kenan tunda ka yi aiki to ya halatta kai tawassuli da wannan aikin ka ce Allah ya maka kaza saboda albarkacin imanin da muka yi rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka yafe mana wato zunubanmu ka kankare mana laifuffukanmu kuma ka tashe mu cikin bayan Allah na kware kuma ka bamu abin da kai alkawali a bisa harshen manzanninka kuma ya Allah kada ka tozartar da mu ranar da kake tozartar da mutane kai ba ka saba alkawari haka ake wa Allah in an zo yabansa in an zo roƙonsa sai a yabe shi Allah kai kace mu yi kaza kuma mun yi ya Allah kada kace kada a yi kaza Allah na kiyaye ban yi ba ya Allah kai kace abu manzo Allah na yi kokari na bi shi daidai gwargwado ya Allah kai kai alkawari wanda ya roke ka zaka amsa ya Allah na roke ka ka amsa mu ya Allah ba ni da wanda zai bani in ba kai ba ya Allah gani a kofar ka ina kwankwasawa in baka bude min ba wa zai bude mu ya Allah idan ka kore ni wa zai bani ya Allah ba ni da wani in ba kai ba ya Allah kai kadai nake da shi kai ne mai bayarwa kai ne mai mai hanawa kai ne baka haifa ba kuma ba a haife ka ba kai kaɗai kake tilo waya ɗaya rak kul huwallahu ahadu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka san allahu samad kai ne wanda ake nufatar ka da bukata kuma ka amsa ka biya shi sa an kana so ka roki Allah ya amsa ka ta Allahu samad Allahu samad Allahu samad Allahu samad ya Allahu samad ka jefa bukatar ka insha Allah Allah zai karba insha Allah sharaɗin kana cin halal mu je malam فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى haka yake بعضكم
sun yi addu'a kuma Allah ya karba fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya karbi addu'ar su anni la udi'u amala amilin minkum lalle ni bana tozartar da kuma bana lalata amala amilin minkum aikin wani mai aiki daga cikin ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ummu salama take cewa ya rasulullah إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء يا الله يا من الله ni ina jin Allah yana ta ambatan maza maza dangane da hijira amma ba na ji yana ambatan mata sai Allah ya ce ba'dukum min ba'd ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi ma'ana kullukum min adam wa Hauwa. da mazan da matan ai dukan ku daga adam da Hauwa kuke ko ba haka bane yawwa a addini fi dini wa nusrati a cikin addini da taimakon juna dukan ku annabi adam ya haife ku da kuma nana hawa'u ba wani bambanci wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kenan sai Allah ya ce falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim waɗanda suka yi hijira kuma aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su ta hanya ta fi ta'ati wa dini wajen yi min da'a da kuma bin addini na sune almuhajirun alladhina akhrajahum almushrikuna min makkata sune muhajirai waɗanda mushrikai suka kore su suka fitar da su daga garin makka suka fidda su suka musu fata fata wa qatalu wa qutilu suka yi yaƙi kuma aka kakkashe su an gane ko a wata kira'a ta ibnu amir da ibnu kasir kuttilu bitashrid aka kakkashe su a maimakon wa kutilu kuttilu aka kakkashe su sun yaƙi sun kashe kuma an kashe su qatalul adu thumma innahum qutilu a kira'ar hamza wal kisa'i qatalu wa qatalu ko qutilu wa qatalu yana da fuskoki guda biyu لأكفرن عنهم سيئاتهم lallai ne zan kankare musu munanan zunubansu walau udkhilannahum jannatin zan shigar da su aljannatai tajrimin tahtiha al-anharu waɗanda ƙorama na gudana a ƙarƙashin su sawaban min indillah wannan wani sakayya ne daga Allah wallahu indahu husnu sawab lalle ku Allah a gurin sa akwai kyakkyawan sakayya akwai kyakkyawan lada kyakkyawan sakayya sai ya ce mi
لا يغرنك تقلب
suna cikin wato wadata da, da, da, da yalwar rayuwa sai suke nuna girman kai da nuna isa to inda ma ba a daidai muke ba da da ma a ce da ma a ce ah, za za mu zo mu shiga wannan ah, ah, da- da za mu samu wannan ni'ima sai suke nuna ai annabi shine yake cikin wahala da shi da sahabbansa kullum sai gani suke su ne daidai kamar yadda yanzu arnan kasar nan suna nan suna ta rubutawa a intanet cewa allansu shine daidai addu'ar su ita ce ta ce tunda mai malafa ya ci ya ci PDP yana nan suna ta faɗa jaridu na kudu suna ta bugawa a intanet suna nan suna ta bugawa Allahn Allahn Allahn Allahn Hausa Fulani Allahn Musulmi bai bai bai ci ba Allahn su shine ya ci yanke yanken su da tsafin da suka yi sun ci nasara yanke yanken su da tsafin da suka yi sun ci nasara suna nuna dagawa da nuna isa yawa saboda saboda bukatar su ta biya saboda su suna yin siyasa ne saboda da addini suke yin ta yanzu sun canja ta ba siyasa irin ta da bane ku ne har yanzu kuna nan eh, gidadawa ba ku fahimci ina ma kuka sa gaba wata kunna yan arewa shi da dan arewa baya ganewa sai lokacin da ya sha kashi ya ci azaba ya wahala a lokacin da ya farka ya farfado da mu da ku manyan namu za ku zo in ba an ci sa'a ba za mu ɗanɗana kuɗa da mu da ku sai dai Allah ya tsare Allah ya kiyaye yayin da ku zo kuna wahala mu ma muna wahala to lokacin za ku iya ganewa ku ce lalle kun yi kuskure amma muna ta addu'a kada Allah ya kawo wahala kada Allah ya kawo ta Allah ta la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawan waɗanda suke kafirai a bayan ƙasa da tafiyar da suke zarbuhum fil ardi wa tasarrufuhum fil biladi kaiwa da komowa shine takallubin ladina kafaru kaiwa da komowa da tasarrufin da suke litijarati wa anwa'il makasibi ta hanyar yin kasuwanci da nau'o'i da hanyoyi na neman abinci wannan kada ya ruɗe ka samun dama da suka yi ko mulki a hannunsu ko da makamancin wannan ko kuɗi yana hannunsu ko business ya koma hannunsu su suke sarrafa naira suke sarrafa kaza su ne masu kaza su ne masu kaza kada ya ruɗe ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatahu sai Allah ya ce me متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد mata'un qalil jin daɗi ne gajere ka ji lamarin Allah ko alhamdulillah wala duk mumini idan ya tuno duk abin da ya faru a duniya ne karewa zai yi to wannan da sauki in an je lahira kuma kai ne mai garanti mata'un qalil jin daɗi ne kaɗan wa bulgatun faniya wa mut- wa mut'atun za'ila wani guzuri ne mai karewa jin daɗi ne wanda zai kauce summa ma'awahum jahannamu sannan kuma makoma su wuta duk kafiri duk arne dan wuta ne ko shakka babu duk wanda bai bi Allah ba bai yi imani da alkur'ani ba bai bi manzon Allah ba ko shakka babu sai ya shiga wuta insha Allah sai dai in Allah ya bashi tuba wa bisal mihad tir da shimfiɗa irin ta wutar jahannama a ce shimfiɗa da za a ma a tarbe ka a kwantar da kai ita ce wutar jahannama ai ta yi muni lakin allazina taqaw rabbahum لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا na'am نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار lakin allazina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin Allah lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da al- aljannatai da gonakai wanda korama na gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu kaddara ma dawwama a cikin waɗannan aljannatai nuzulan min indillah wannan gara ce daga Allah sawaban wa jaza'a lada ne da sakamako min inda Allah daga Allah wa ma inda Allah khairun lil abrar lalle abin da yake gurin Allah kuwa khairun shi yafi alheri lil abrari wato ga masu yi wa Allah da'a wato abin da Allah zai ba su shi yafi alheri gare su min mata'id duniya sama da jin daɗin wato duniya Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wata rana ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a wani ɗakin sa a gida haka wani ɗaki da ake ce da shi mashruba ɗaki ne da yake dan kan tudu haka sama ɗakin mai gida turakarsa sai ya ga manzon Allah akan taburma yana kwance babu shimfiɗa babu komai taburmar ce tsogoranta a ƙarƙashin kansa akwai filo na fata kuma cikin fatar ganye ne da, da, da ciyawa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ya tashi sai ga alamar taburmar a alamar fatar jikinsa kawai sai sai na umar ya fashe da kuka ya ga gidan ba komai ɗakin manzo Allah ba komai a ciki ba komai daga shi sai wannan taburma sai ƙasa kawai babu filasta babu daɓe ba komai wannan yar burka ita ce kuma ana annabi ke kwanci kuma iya ta birgima a kai babu ma wani abin da zai dan shimfida da laushi babu sai ya fashe da kuka sai manzo Allah ce ma yubkika kai me yasa ka kuka me yasa kake kuka me yasa kake kuka sai ya ce ya manzon Allah inna kisra wa qaisara fima huma fihi wa anta rasulullah ga kisra ga kaisara manya-manyan sarakunan kafirai ga irin abin da suke ciki na saban Allah da kafirci makiya Allah ne arna ne amma suna cikin wadata an kaje fadar kisra kaje fadar kaisara abin ba a cewa komi na alatin duniya kuma amma suna kan saban Allah da shirka wa anta rasulullah kai kuma gashi yau kai manzon Allah ne kana cikin irin wannan hali na wahala kuncin rayuwa babu shimfiɗa ko shimfiɗa da za ku kwanta babu ya rasulallah wannan abin shi yasa ni kuka naji ban ji daɗi ba sai annabi ce amma tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah yanzu ya Umar kai baka baka yarda ba an ba su duniya mu ko mu je mu rike lahira duniyar su je su rike ta wadatar yalwar da rufin asirin su je su rike mu ko muna da lahira yanzu nan bai ishe ka ba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce me
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به
من أهل الكتاب للي لكن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله daga cikinsu akwai wanda zai yi imani ko suka yi imani da Allah ba imani da Allah kaɗai ɗin ba wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar gare ku wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar gare su ana nufin attaura da injila khashi'ina lillah suna masu kankan da kai mutawadi'ina lillah la yasharuna bi ayati llahi samanan qalila ba sa canjawa da ayoyin Allah su karbi wani tamani wanda bai kai ya kawo ba ay la yuhadifuna kutubahum ba sa canja littattafan su wala yaktumuna sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallama li ajli riyasati wal ma'kala ba sa canja sifar annabi a cikin attaura ko linjila saboda neman shugabanci ko abinci da za su samu kamar yadda wasu cikin manya-manyan yahudawa suke irin waɗannan ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim ahlul kitabi ne amma su sun yi imani da sun yi imani da abin da aka sauka musu kuma sun yi imani da abin da aka saukarwa annabi Muhammadu sun yi imani biyu sun yadda da annabin su sannan kuma sun yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to suna da ladan su a wurin Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan wato hisabi ne imamu ata yake cewa wannan aya ta sauka ne akan a wato nasara najran wasu mutum guda arba'in a kabilar bani haris ibn ka'ab kenan mutum talatin da biyu daga cikinsu daga habasha ne takwas kuma cikin mutanen rumawa ne mutanen rum ne sun kasance akan addinin annabi isa sai suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani guda biyu kenan to wannan shine aya ta sauka a kansu wasu malamai kuma suka ce wannan aya din ta sauka ne akan najashi kamar ibn abdullahi dan abbas ya faɗa da jabir dan abdullahi da kuma anas ibn malik suka ce wannan aya din ta sauka ne akan imamu najashi haka imamu qatada ma ya faɗa najashi shine malikul habasha mai suna ashama sunansa ashama kalmar ashama wannan din daga habashancin ne amma da larabci ana nufin atiyya shine ashama atiyya kamar atiyya kenan in sa akwai suna atiyya ko yayin da ya mutu jibrilu alaihi salatu wassalam mala'ika jibrilu sai ya bada manzo Allah labari cewa wancan sarki fa mai matsayi ya mutu sai manzo Allah yake ce wa sahabbansa ukhruju fa sallu ala akhin lakum mata bi ghairi ardikum ku fito ku zo ku yi sallah wa dan uwanku da ya mutu ba a garin ku ba shine najashi dan uwanku annabi ya ce da shi dan uwansu ne saboda ya yi imani da annabi ya so ya zo gurin manzon Allah kuma Allah ya dauki ransa bai samu zuwa gurin annabi ba yana da imani shine waɗanda sahabbai suka hijira wurin sa hijira biyu hijratul ula da hijratul saniya hijirar habasha kenan manzo Allah ya ce ku tafi habasha akwai sarki a can wanda baya zaluntan wani kuma baya bari a zalunci wani an ba shi labarin manzo Allah kuma ya imani da shi amma bai ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama suka fita suka yi masa sallah manzo Allah ya masa kabbara guda hudu kuma ya neman masa gafara sai munafukai sai suke cewa unzuru ila hada yusalli ala iljin habashi nasrani lam yarahu qattu laysa ala dinihi ku duba wannan mutumin subhanallah yana zuwa yana sallah akan wannan wannan wannan mutumi kiristan mutum ko ganin sa bai yi ba amma yazo yana man sallah inji munafukai kasan ma yayi imani ne shine Allah madaukin sarki ya saukar da a a wannan wannan a wannan aya din fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya to sai aya ta karshe يا سألتي.
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ya ku waɗanda kuka yi imani sai Allah madaukin sarki ya rufe ayar wato da ba wa mutane haƙuri saboda labaran da ya kawo da irin abubuwan da suka faru kuma ya ba mutane haƙuri ku zamanto masu haƙuri isbiru ku yi haƙuri dangane da abin da za ku samu daga kafirai ku yi haƙuri dangane da wulaƙancin da za ku samu daga mushrikai isbiru wa sabiru ku yi haƙuri ku daɗa jurewa ku daure ana nufin dumu wasu butu shine isbiru wa sabiru ku dawwama akan imani kuma ku tabbata wa rabitu kuma ku yi ribati abinda ake nufi da ribati ku toshe kafa ku toshe kafar da duk za a iya cutar da musulmi da Allah ka ji wannan magana duk abin da zai iya cutar da musulmi ku toshe wannan kafar kada ka bude kofar da za ta cuci dan uwanka musulmi ko da kai kana ganin baka da wani benefit akai in dai za a taimaki addini ka yi wannan shine isbiru wa sabiru wa rabitu ribati shine mutum ya je ya tsaya a kofa ta unguwa ko ta gari ba ana yin ganuwa ba ana yin kofa yanzu a Kano akwai kofofi ko akwai kofar gadon kaya akwai kofar dan agundi akwai sabuwar kofa akwai mandawari ai, akwai wannan akwai kofar ah, ah, ah, kansakali akwai kofar ruwa duka wannan in kun lura kofa kofa da ake faɗa din ai za ku ga akwai ganuwa a jiki to a daɗin idan an zo jarumai su ne za su ce sauran musulmi ku zauna a cikin gari mu za mu tsare kofar duk wanda ya zo za mu fafata da shi wa rabitu hukunci mai wannan ribatin din da zai tsaya bakin kofar gari dan sai an fara gamawa da shi za a tsallako a shigo gari ko to dan aljanna ne to shine Allah ya ce ku yi ribati kaga yanzu wannan ba sun tsaya bane dan su kare musulmi to ko da baka kare musulmi da bindiga ba da ƙuri'a ma za ka iya kare dan uwanka musulmi ko ba ka bane da ƙuri'a da delegate ɗin da aka baka zaka iya kare addininka zaka iya kare al'adarka zaka iya kare jama'arka da biro a ofishinka da belt ɗinka a matsayinka na shugaba da rawaninka a matsayinka na basarake da rawaninka a matsayinka na malami zaka iya taimakon addini zaka iya ribati me ribati shine ka toshe duk abin da zai cutar da addini ka toshe wallahi daidai da dan acaba zai iya taimakon addini dan acaba ta hanyar acaba shi mai tura ruwa zai iya ribatu ya taimaki addini da tura ruwan shi fa kullum ya amalu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah la'allakum tuflihun wannan shine zai sa ku samu wato falahi da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah yake cewa ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha yin ribadi rana daya saboda Allah kai ribadi rana daya kurum saboda Allah ya fi maka duniya da abin da ke cikin ta gaba daya wa mawdi'u sawti ahadikum min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha inda zaka ajiye tsumangiyarka a aljanna wurin tsumangiyar kadai wurin kwanciyar tsumangiya wurin zama tsumangiya a cikin aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta ko kwatantawa ma ayi والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها yammaci da mutum zai ya tafi don taimakon Allah da addinin Allah ko jijjifi sammako da mutum zai yi don taimakon addinin Allah wallahi shi yafi masa duniya da abin da ke cikinta gaba daya da za a hada ma duniya da abin da ke cikinta kai abin da za ka taimaki addini wallahi shi yafi abin da za su tara ma gaba daya to me mutane suke nema sama da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wani hadisin Imam Bukhari ne ya ruwaito shi annabi yana cewa kuna so in ba ku labari dangane da abin da yake kankare zunubi kuma ya ɗaukaka darajar bawa kyautata alwala a lokacin sanyi irin wannan lokaci alal makariki lokacin da ba a son ruwa ya taba jiki wa kasratul khuta ila al masajidi da yawan taku zuwa masallaci wanda gidansa yafi kowa nisa da masallaci ya more ya dace da wannan hadisin dan ya ce kasratul khuta gidanka yana nesa da masallaci ai ka dace saboda duk taku ana daga darajarka ana yafe ma zunubanka wa kasratul khuta ila almasajidi wa intizaru salati ba'da as-salah ka saurari sallah kai sallar azhar kana jiran ayi la'asar kana masallaci kana zikiri ko kai magariba kamar yanzu yadda muka yi magariba a nan masallacin muna zaune muna sauraron Allah ya ce annabi ya ce har ayi isha'i ubangiji kai mana rahama saboda wannan dalili ya Allah ka jikan mu saboda wannan ka biya mana bukatu Allah ka raba mu da kaskanta a rayuwa ka raba mu da shiga cikin wulakanci a lahira manzo Allah yake cewa fadhalikum ribat fadhalikum ribat yin wannan ayyuka shine ribat wannan shi ma me shi ma ribat ne shi ma ribat ne hadisi imamu malik a cikin muwatta haka kuma imam muslim ya fidda shi dan uwana musulmi wannan shine karshen tafsirin suratul nisa iya suratul ali imran iya abin da zamu iya faɗa kenan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada da ni da ku gaba ɗaya wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ko na faɗa abin da ke ba daidai ba ne ko yadanta ta sa na faɗa ko ƙarancin ilimi ko ƙarancin fahimta ko ɓacin rai ko kuma raunin imani ko sakaci ko dai wata ɗabi'a ta ɗan adam ya sa ni na yi wani abu ba na daidai ba a cikin tafsirin wannan aya ina roƙon ku ku taya ni addu'a a gurin ubangiji ya mun yafiya ya mun afuwa kuma ɗin da kuka saurara Allah madaukakin sarki kada ya sanya shi a cikin kunnuwanku ballantana ma ku yi aiki da shi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um ba za mu amsa tambayoyi ba magana ce guda ɗaya za mu yi a magana ta farko a cikin wannan magana in tana da 'ya'ya shine wannan masallaci kuma da wannan majalisi na wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma yana nuna Allah wadarai da kuma Allah ya isa dangane da abin da gwamnoni na arewa wasu daga cikinsu suka yi na cutar da addinin Allah da sayar da addinin da wulakanta shi da haɗa kai da arna don taimakon kafirci a danne musulunci na farkon su shine gwamnan jigawa Allah ya isa abin da kai mana kuma muna neman Allah bi mana kadu muna fatan ubangiji Allah tona asirinka kada Allah biya ma bukatunka na biyunsu gwamnan katsina kai ma haka Allah ya isa musulmi akan abin da kai kuma Allah toni asirinka kada Allah biya ma bukatunka kuma Allah ya yi mana maganinka dukan ku irin waɗannan gayyatsiya Allah tsare mu da sharrin ku ubangiji kuma Allah kifar da ku a zaben da za a yi kuma in kun ci ma kada Allah ya biya muku bukatunku Allah ya cire muku jin daɗin mulkin amma duk da haka muna muku addu'a Allah ya ba ku ikon tuba kafin wannan lokaci da za a yi zaɓe na ukun su shine ku daɗa taimaka mu dan in tuno su gaba ɗaya mu faɗe su ya shiga kaset ko bayan shekara dubu ne gwamnan adamawa gwamnan adamawa kai ma muna maka Allah ya isa da kuma mummunar addu'a ba karariya ubangiji ya mayar maka da makircin ka kanka ubangiji duk abin da suka nafata akan musulunci da arewa da danne musulmi Allah ka mayar musu da makircin su kansu ya Allah sun yi wannan ne dan san mulki Allah ka haramta musu mulkin ubangiji in ma sun ci mulkin sun murde Allah ka cire musu jin daɗin mulkin Allah ka sa su ga ba su bi kamar kwana ɗaya suka yi ba muna maka addu'a Allah shiryar da kai Allah ganar da kai in mai ganewa ne in ku ba mai ganewa ne Allah raba mu da sharrinka na hudun su sai wa kuma a cikin arewa gwamnan Bauchi gwamnan Bauchi kai ma Allah ya isa Allah kuma ya tona asirinka Allah ya wulakantar da kai kuma Allah kada ya biya maka bukatunka da kake nema na mulki saboda cutar da addini da kai da wulakantar da shi da kai kuma muna fatan Allah raba mu da sharrinka da sharrin ƴan uwanka kuma muna maka addu'a a matsayinka na dan uwan musulmi har yanzu kun ga wani adalci ne duk mun muslim musu addu'a Allah kuma ya shiryar da kai Allah shiryar da kai Allah shiryar da kai idan mai shiryuwa ne ubangiji Allah shiryar da shi idan ba mai shiryuwa bane ubangiji Allah ya kifar da shi ya wance kalar da shi ya raba mu da sharrin sa ya wadar da shi can gefe a daina jin duriyar sa gaba daya Allah kawo mana wani wanda zamu samu sauki tare da shi sai na biyar din su sai gwamnan Gombe gwamnan Gombe kai ma muna maka Allah ya isa al'umman musulmi gaba ɗaya suna maka Allah ya isa kuma Allah wadare da wannan abin da kai sannan kuma ubangiji Allah ya tona asirinka kada Allah ya biya maka bukatunka kuma muna ma addu'a Allah shirye ka idan mai shiryuwa ne in ba mai shiryuwa bane ubangiji Allah ya kifar da kai kada Allah ya baka sanatan da kake nema kuma idan ka je ma Allah ya raba ka da jin daɗin mulkin Allah sa nan da nan kai ka ji ka gama kuma ka rasa inda zaka sa kanka akan cutar da addini da kake yi amma muna maka addu'a dai Allah ya ganar da kai Allah shiryar da kai in tsoratar da kai aka yi Allah cire maka tsoro a cikin zuciyarka sai wa kuma na sai na sai na nasarawa kai ma Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa al'umma musulmi suna Allah ya isa sako ya ishe maka dangane da cutar da addini da kai da wulakantar da su da kai da kuma danna musulunci da kai da ɗora kafirci da kai akan ainihin wato musulunci amma idan mai shiriwa ne kai ubangiji Allah muke roƙo ya shiryar da kai ya ganar da kai ya sa mu ci moriyarka a matsayinka na musulmi in kuwa ba niyyar ka taimakon addini ba ubangiji Allah ya raba mu da sharrinka da makircinka da kai da ƴan uwanka gaba ɗaya yawa kuma Kaduna ai kafiri ne daman sai na ina sai na yobe sai yobe kai ma yobe kai ma yobe muna yi maka addu'a Allah ya isa abinda kuka yi mana Allah ya Allah ya mayar muku da makircin ku kanku kada Allah ya biya muku bukatunku kuma ubangiji tabaraka ta'ala wannan barna da zalunci da kuka yi na cutar da addinin Allah Allah mayar muku da makircin ku kanku amma muna maka addu'a Allah ubangiji ya ganar da kai Allah ya ganar da kai Allah ya ganar da kai sauran waɗanda akwai waɗanda ba ba ba ba PDP suke yi ba kamar yanzu irin gwamnan Maiduguri ina zuwa dai akwai waɗanda ba pdp suke yi ba akwai waɗanda ba pdp suke yi ba waɗanda ba pdp suke yi ba kuma ba su sa hannu akan cin nasara akan wannan kafiri ba muna fatan Allah ubangiji ya saka musu alkhairi kamar na yobe din da muka faɗa shi ma ba an ce ba pdp yake ba ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala in bai sa hannu akan cin arne gaba ba Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah bai nasara akan abin da ya sa a gaba ba shi kadai ba dukan su gaba daya akwai wanda zamu yi musu addu'a kuma ta musamman irin gwamnan Zamfara amma ba mu sani ba ba mu sani ba dan gaskiya shi ma mai malafa yake yi yaya aka yi ya aka yi Allahu alam kai za mu barka a karkashin kwashin mak wataƙila 'yan delegate ɗin ne suka yi murɗin murɗiya ba su ba abin da ka faɗa ba dan abin da muka sani har zuwa ranar ƙarshe mai malafa yake yi ina fata ana fahimta da haka addu'a su zamu ajiye ta sai abubuwa sun bayyana tukunna amma gwamnan Sokoto da gwamnan Kebbi Kano ba ai Kano ba PDP ake yi ba ANPP ake yi ko ba haka bane delegate din Kano din delegate din da delegate din din din duk jihohin da ba PDP ake ba kuma suka kayar da wannan mai malafar mu ne musu addu'a ubangiji Allah ya albarkace wannan delegate ya Allah ya mayar da ku gwamnonin ba Allah kuma ya ciyar da ku gaba delegate din da suka taimaka suka zaɓi musulmi akan wannan abun da niyyar taimakon addini ubangiji madaukakin sarki ka biya musu bukatunsu Allah ka daɗa ƙara tsayar da su akan turba ta addini kuma muna yi muku godiya mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode Allah muku albarka ku ko delegate din da aka ba ku kuɗi kuka zaɓi arne ubangiji Allah ya cire muku albarka akan kuɗin da kuka karba kuma ya Allah ya Allah bukatunku da kuka yi kuka danne musulunci kuka dora kafirci Allah kada ka biya musu ya Allah ka nuna musu bacin rai a rayuwarsu ya Allah ka nuna musu abin da ransu baya so kuma ya Allah ka faranta musu rai da ciyar da addinin Allah gaba abin da yake faruwa shine abin da yake faruwa shine a yanzu a kasar nan ya koyan uwana dangane da rijista dinnan da ake yi dazu dazu dinnan wasu yan uwa suka bugo mun da ga Abuja da kuma jiya ma cewa yanzu kiristoci sun saki wata doka ƙungiyar kan ta sake doka cewa duk kiristan da ba shi da katin zaɓe to kada a yadda a bashi shiga coci wallahi jiya din nan ana cikin wannan abu wani dan uwa ya bugo mun yace ga sunan a gaban su ya buga wani kirista yake tambayar sa yaya ba ku shiga ba ya ce ai doka ce aka sa duk wanda ba yi da rijista ba zai shiga coci ba ba zai shiga coci ba dole sai an yi rijista saboda suna da manufa wanda ya kalli network jiya da wanda zai gani yau da na shekaran jiya zai gane cewa wannan harkar zaben yanzu da ake yi harka ce ta addini musulunci da kafirci an kira shi ya je cikin arna coci an nuna shi a fili ana gani suna murna suna taya shi farin ciki da godiya da fatan alheri ya ci mulki dan uwansu kafiri ya ci mulki kuma zai biya musu bukatun suna daman dalge ɗinsu ne a yayin da ake wannan wannan lokacin wannan yanayin sai ga wani sarki cikin sarakunan arewa sarkin zazzau shi ma duka jiya an nuna ya tura 'yan saƙo da delegate ɗinsa su je su yi murna wa mai malafa cewa yana taya shi murna yana taya mataimakin shugaban ƙasa yana taya shi murna cewa sun kada musulmi sun ci a jiya abinda aka nuna a delegate kenan ɗan uwansa nan sun je a coci suna taya shi mai malafa shi ma kuma nan da rawaninsa da yake wakiltar musulunci da musulmai shi ma ya zo ya je ya tura delegate ɗinsa suna yin godiya wa mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa cewa ana musu murna fa sun ci sun ci zaɓe zaɓen da suka yi ha'inci suka yi zalunci a ciki kuma abu na biyu shine a yanzu haka din nan a kudu da kuma wasu jihohi na arewa kasuwa ma kiristocin nan ba sa zuwa dan an hana zuwa kasuwa sai sun gama karɓan ƙuri'arsu sannan kuma akwai makirci da aka yi na zuba nysc a cikin wannan harkar zaɓe saboda mafi rinjayensu na arewa nan 'yan kudu ne muka musulmanmu da suke kudin dama an san yawanci musulmi ba wakiltar musuluncinsa yake yi ba dukkan su an kira su an tattauna da su cewa to wannan abin da za ku yi an yi kulle-kulle an ce a shigar da nysc a ciki to ku je ku wakilci addinin ku kowa mai zuwa cocin sa fastonsa ya kira shi ya gaya masa ga hanyoyin da suke na zalunci na kawo matsala akan karban ƙuri'a duka duka federal government sati biyu ta bayar akan bada wannan ƙuri'a din wannan ƙuri'ar ya kai dan uwa ita ce bindigarka wannan ƙuri'a da za ka karɓa yanzu ita ce bindigarka dan su waɗancan sun mai da su su ne bindigogi da su za su harbe mu idan bindigoginsu sun fi namu yawa da wannan ƙuri'un za su harbe mu su kace mu idan ko ƙuri'unmu da muka karɓa tun da mu ne muke da majority a Najeriya muna da wajen 80% population idan muka karɓa bindigoginmu suka fi yawa to kun ga su za mu fi harba da yawa da haka yanzu ƙuri'a ta zama bindiga idan ka bari abokin gabanka ya karɓa sama da naka to zai maka illa abin da suke yi shine na farko dai ba za su je da wuri ba sai su yi delay a zo a yi ta layi ana jira sai ga baturen zaben bai zo ba bayan ya zo a makare sai ya ce wanda injin da ake tom print din a jikinsa ake printing din takardar paper sai a ce bai zo ba sai ku ɓata lokaci ku yi ni in ba sa'a ba a yi ne guda bai fi a yi wa mutum goma sha biyu ko sha uku ba an cuce ku a can kudu kuma an yi nisa yawanci duk sun karba ina fatan kuna fahimta kaga wannan kaga delay ne suna yi ne don su ɓata lokaci don kada ku samu ku karba kuma sati biyu ne sannan kuma yana daga cikin wani makirci da aka yi su mutanen da za a yi abin ba a ba su kyakkyawan tirenin ba ta yadda za su zo ga injin amma ba za su iya sarrafa shi ba wani da yawa injin iya zo sai ya rasa idan na can idan na nan idan na can idan na nan idan na can idan na nan duka wannan hanyoyi ne na makirci dan a hana ku karba daga baya kawai sai a ba da sanarwa daga federal government tun da daman nasu ne kawai sai su ce an rufe karɓar shi kenan kuma a zo a yi zaɓe ba ku da ƙuri'a mai yawa da haka wajibi ne tilas ne ‘yan uwa mu yi ƙoƙari a wannan yanayi da muke ci wallahi mun faɗa halin wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'una iya abin da za mu iya yi mu yi iya ƙoƙarin mu kuma ku musulmi da kuke aikin zaɓen nan ku yi ƙoƙari ku ta bayarwa ku ta bayarwa ku ta bayarwa kuma ku je ku karɓa kuma lallai ne ku zaɓi musulmi na kirki ku karya arne ku karya kafirci daga cikin makircin da waɗannan mutane suke shiryawa idan sun karɓi mulki a ƙasar nan shine tsarin demokradiyyar da ake nawa shekara hudu za su mai da shi shekara bakwai kowace tenuwa shekara bakwai ce da haka kenan mutum kaga daman akwai ta bakwai din fi sabilillah akwai hudun fi sabilillah akwai hudun haram ta tazarce wanda daman ba zaɓe ake ba kurin kwata suke su wuce dole sun mai da shi haka ta yanzu ana so za a mai da shi wannan kaga idan mai malafa ya karba ya shekara bakwai Allah kiyaye kada Allah ba shi ikon karba yayi wannan shekaru ya gyara constitution din ai mai da shi haka to sai ya shekara goma sha hudu tukun na kafin ai tunanin wa za a ba sannan kuma kafin sha hudu sun shirya wa za su bawa duk barnar da za su yi sun riga sun yi kaji wannan sannan kuma shi kansa wannan zaben da aka yi kar ku ga an fito a fili ana irgawa ana kaza wani abun bayin ciki kaga mutum musulmi ana kiran sunan arne ya ci shi kuma yana ihu yana dariya ana tabawa saboda yana tunawa da yan miliyoyin da aka bashi kafin ya fito gurin zabe musulmi zaka ga an irgo jihohin kudu din nan gaba ɗaya sai a irgo su wallahi tallahi da kyar zaka ga a ciku ya samu kwaya biyu ko uku wannan mun gani da idanmu ba sai an gaya mana ba kuma jarida sun rubuta akwai jihohin da ma ko da bai samu ba amma ka san cewa a duk jihohin nan babu inda mai malafa bai samu bai samu bai samu kura ba har Kano din Muhammadawa har Kano din ashirin da wani abu mutum ashirin da wani abu cikin delegate sun zaɓe shi kuma muna muku addu'a ubangiji Allah tozarta ku kuma Allah kada ya biya muku bukatunku Allah ya mayar muku makircin ku kanku kuma Allah ya shirye ku idan masu shiriwa ne kudin da ku karba kuma ya Allah ya cire muku jin daɗin kudin Allah ya sa ku yi hasarar su kar ku amfana da su ya Allah in mota suka saya ka lalata motar in gida ne kada ka ba su ikon zama a cikin shi tun da dai niyyar ku cuta addini ne mu kuma muna da makamin da yafi bindiga wallahi kun ga wannan addu'ar mutane suna amin wallahi ku ji tsoronta wallahi kuma wannan sako a isar da shi ko ina su ji da kunnen su da abin da aka yi sai aka tattare su jamnonin ce musu aka yi duk wanda bai kawo jiharsa ba to babu shi babu tsayawa a zaɓe na nan gaba ya ce zai wuce ta zarce ba zai ba sai ya kawo aka musu wannan barazana saboda renin wayo jarida fa suka rubuta mana wai an ce wai dole sai sun sa hannu sun yadda cewa za su taimaki mai malafa kuma suka sa hannu suka yadda cewa za su taimake shi suna so ko ba sa so to wai ku mutanen jihohi ƙuri'ar ta gwamna ce ko ta ku ce ku wanke kalar da shi dan ya je ya zaɓi yan delegate ya ba su kuɗi ko kuma zai iya zuwa ne biyu ku gaba ɗaya ba ku kuɗi a zo a yi zaɓe na keke da keke a jefa ƙuri'a a zaɓi na kirki mutum musulmi na ƙwarai kuma wajibi ne mu haɗa kanmu akan wani mutum guda dan a cikin waɗannan ɗin ma akwai matsaloli mutum uku yanzu ga ga ga ga ga ga ga Buhari ga shekarau ga Ribado ga ga wane ne kuma duk waɗannan ga sunan su suna neman shugaban ƙasa kowannen su ku ji tsoron Allah muna roƙon ku ku yi haƙuri ku haɗa kai ku ba wa ɗaya kowaye ma ku ba wa waɗannan su su uku wancan shi shi kadai ya za a kwatanta kuma wanda ya fi yawan ƙuri'a shi ne zai ci waɗannan su su uku shi kuma shi shi kadai kaga akwai matsala da haka ku yi ta addu'a ubangiji maɗaukakin sarki muke roƙo wannan ya isa kowa yana da wannan damuwa da bacin rai a ransa hakuri za ku yi ku yi hakuri mu isar da sakon da zamu isar mu je mu kama aiki kuma kowa yana da bacin rai yana damuwa akan wannan abun bakin ciki da bacin rai shine aka tattare su aka ce musu ga yadda za a yi kuma aka ce dole kowace state sai an jefa mata qur'atta abin da yasa ga baban gida ya zo gurin ba da su Aliyu Gusau da waye waye da sauran su ba su zo ba da wannan dattawan arewa da aka ce abin da yasa ba su zo ba za ku ba za ku gansu a gurin ba su sun ce ba su yarda da wannan tsarin da aka yi ba shi Atiku yayi yayi ga yan delegate nan duk an hana shi gansu ya za a su zaɓe shi akwai gwamna cikin gwamnonin arewa nan wallahi da 'yan delegate ɗin ya ɗebe su ya kai su abuja sai ya kwace wayoyinsu gaba ɗaya duk wayoyinsu aka karbe ɗaki aka ba su aka kulle su aka kwace wayoyinsu saboda kullum kar a ba su dama su zaɓi musulmi kar ma ya gansu malamai malamai Allah ya saka musu alkhairi sun yi kokari akwai malaman da sun yi sati guda a Abuja nan wallahi suna ta bin delegate dinnan suna ta neman inda suke a buga mota na ana tsammanin suna can hotel a je ba a gansu ba ai ana tsammanin da yawa wallahi tallahi aka je aka yi ta nema dan a same su a je a gaggaya musu alhamdulillah ma dan wannan wanda an ci din fa saboda an je an bibbi su ne a can aka ce ku ji tsoron Allah muna wakiltar musulunci ne ku taimaki addinin Allah kada ku kunyata mu amma wasu kam tantanin an rufe su a AC ba a ma gansu ba sai da aka yanzu gashi sun je sun yi zaben ba sun dawo gida ba shi kuma wannan yanzu ya je yan uwansa arna suna suna masa tafi wani fasto a garin nan fa ya jefa takarda tana nan tana yawo a garin nan cewa mun daina zaben Hausa Fulani musulmi ce mun daina ba wanda za mu zaba sai dan uwanmu a wannan lokacin kuma aka samu wani musulmi kuma shigo mai ra'ayin mai hula mai malafa ya dauko shigo musulmi yana ta yada yana cewa zabi mai malafa a irin wannan lokaci da su kudu sun rike mutuncinsu su sun so dan uwansu ni ban ga laifin su ba dan sun so dan uwansu kafiri amma abun bakin ciki shine mu nan arewa musulmi mu so mu ki mu so dan uwan musulmi mu so ainihin kafiri shi yasa kullum malamai suke cewa ku daina yin siyasa ta jam'iyya ku yi siyasa ta manufa siyasa mutum ita ce idan inda aka ajiye mutumin kirki ku bi shi kyan amma ba wai jam'iyya ba wannan bautar jam'iyya kafirci kake kenan to amma abin ciwo shine a wannan lokacin da ya zo yana yadawa ana yana cewa ba zai zaɓe mu ba kuma su ma a coci suna cewa ba za su zaɓe mu ba kuma yanzu a cocin abin da ake faɗa cewa kada wani wanda yake daman su ba ma bata lokaci wai a ce wai akwai kafirin da zai zo ya zaɓi wani musulmi wallahi ba za su yi ba kuma daman sun faɗa sun ce wallahi ku da mulki daga nan zuwa shekara talatin wallahi hausa fulani kasi tsammanin za su samu mulki a ƙasar nan to yanzu abin da ke faruwa shine hatta ita wannan rijistar kun ji ko ana delay delay dinta ne dan kukar ku karba da wuri su kuma can suna can suna karba sai an zo kada ƙuri'a ku gane kuran ku abin da ya dame mu shine ina sarakunan arewa ba za ku iya magana ba ina sarkin musulmi ina sauran masu kishi haka za mu yi ta tafiya ana danne mu ana cutar mu kuma yanzu idan kun lura da cin zaben nan fa musulunci ne fa ya bayyana fa wannan cin zaben distant din da suka ci zaben zago akwai dubishin musulunci ne a wurin Sokoto Zamfara Kebbi Kano sai Neja gwamnan Neja shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da da da da da da da da wannan da da da da da da da wane ne su ne ai waɗanda suka ci din kaga dai akwai tasirin musulunci a ciki amma akwai state din da fa ko ɗaya ma musulmi bai samu ba ko ɗaya kuma yanzu a haka din ana zuwa kuma a zo a mana kudindine a danne mu a burkushe mu a zo a dauki kurun a bari yanzu abinda waɗannan gwamnonin tsinannu za su yi shine idan an zo zaben bayan kun jefa ƙuri'ar in dai je gaba ya tsaya ya yi adalci ba to murda ƙuri'un za a ɗauka a miƙa mai fula gaba ɗaya za ku sha mamaki ko in kuka yi wannan haukar ba za mu taba yadda ba kuma talakawa wajibi ne ku fito ku kwaci kanku da kanku wallahi tallahi ku fito ku kwaci kanku da kanku iya ranku iya rayuwarku bai kamata wani kawai saboda wani miliyoyin da za a bashi kurin ya zo ya cuci al'umma ya cuci mutane ba yanzu ku duba Kaduna fa ku duba Kaduna fa garin musulmi fa Kaduna ba a taba yin gwamna kafiri ba fa amma yanzu wannan arnan Kaduna tsinannen wannan yakowa ƙuri'a ɗari da wajen ashirin da wani abu fa ya bawa ya bawa mai fula fa duka duka a tiku ƙwaya nawa ya samu bai wuce ƙwaya hudu ya samu ba ka duba don girman Allah ka duba nan jigawa fa ƙuri'a ƙuri'a ɗari shi wannan bai wuce sha bakwai ya samu ba ka duba maiduguri fa dai inda ake ta rikicin maiduguri boko haramun addini la ilaha illallah musulmi kaza ina ma arna yake a maiduguri amma ka duba wai mai hula ne wai ya ci a Maiduguri dan girman Allah nan ba zalunci bane kuma Maiduguri ma fa babu ma PDP ma ANPP ne take mulki a Maiduguri yanzu anan ne za ku nuna mana cewa kuna yin adalci kuma ina magana cewa wai ƙasa ɗaya addini ɗaya ai babu addini ah, to babu addini ya aka yi su yan kudu suka ƙi su zaɓi musulmi ko ɗaya babu addinin in dai ba magana kishin addini a ciki da haka ya kamata ku sani cewa wannan zaben da za ku yi wallahi ku yadda kar ku yadda wallahi musulunci ne da kafirci kare musulunci ne da kare kafirci kuma wallahi ku ta text message kuna aikawa ku ta text kuna aikawa kada a zaɓi ne kada a zaɓi ne ko mutane su je su yanki rijistar nan da wurwuri in isha'i za a kai ka je ka kura karba yanzu ba a kudu fa wani dan babu goyi a fatako yace wallahi malam gashi nan a kasuwa duk wanda ya fita taron su ake ci duk wanda ya je kasuwa in dai baka fito da rijista ba wallahi ta ci tare ka saboda suna da manufa suna da manufa akwai dokoki suna nan yana hawa zai ta sa hannu akai za ku dan ku da ku wallahi wallahi aka kuskure aka bar wannan kafirin ya hau wallahi za mu sha wahala kuma wannan mu shine iya abin da za mu iya gaya muku a matsayin mu na ƴan uwanku masoyanku masu ƙaunar ku mu ya aikin mu mu yi wa'azi ba mu da iko ba mu da mulki a hannunmu amma ku nan dai ku ne kuke zuwa ku kuma ku zamanto wakilai ku isar da sakon Allah a duk inda kuka samu dama ku je ku gaya mutane kada su yadda su zaɓi kafiri kuma wannan makirce makirce da ake lalle muna kira ga gwamnati ta kokari ta gyara da wuri yanzu ka duba duk bararar da aka yi ta yi ana ta mobilizing mutane a zo a yi kura a zo a yi kura yanzu yau kwana nawa ana yi a zo a ce wai gaba ɗaya ma ba a fara yi ba wai injin wai ala wai wai injin wai ba a san kansa ba yanzu wannan ba makirci bane yanzu wannan ba makaru bane saboda da an zo an cinye lokacin ba ku zo ku yi ba kurin sai a ce a rufe ko ba wanda ya sai wannan zaba in bai da wannan katin kawai shine abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana ahuwa na'am na'am Raji ko? to kaji wannan yana cewa nan unguwar ma sabon gardo shi rijista a hannun kirista ya fara gani su su uku wallahi wallahi akwai wallahi wallahi wallahi akwai tai alhamdulillah lalle kai kokari Allah sa